أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لهذا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala وبعد أكراتمنا العقيدة الطهاوية عند أساتي دي غواتا ko sati biyu da suka gabata muka tsaya akan gaba wadda za ta fara magana akan zancen tashin kiyama wannan gaba malaike cewa wa nu'minu bil ba'thi وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان ما لك توا أتكن أكيدا تأهل السنة والجماعة ya ce mun yi imani da ranar tashin kiyama ya ce mun yi imani da cewa za a sakanta ma kowa gwargwadon aikin shi a ranar kiyama mun yi imani cewa za a kawo aikin kowa a kasa aji za a yi sabi mun yi imani haka nan cewa kowa za a ba shi littafin shi a ce ya karanta kuma mun yi imani cewa akwai sakamako na lada na gidan aljanna ga wanda ya aikata aikin kirki akwai sakamako na gidan wuta da wanda ya aiki kuma bayan haka wannan dole ne tilas ne ga mummuni ya kasance ya yi imani da haka cewa akwai ranar tashin kiyama cewa za a tada muka baki daya za a yi hisabi akan dukkan ayyukan da muke aikatawa a nan yana da kyau mu sani cewa imani da ranar lafira imani cewa za a tada kowa za a ma kowa hisabi gwalgwadon aikin da ya aikata mu sani cewa wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani mu sani cewa wannan aƙida ce ta asali ta dukkan mummuni mu sani da cewa aƙida ta addinin musulunci ta kahu ne bayan ɗayanta Allah subhanahu wata'ala da bauta da kuma imani cewa akwai ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama al'amari ne na gaibu shi kuma imanin mummuni bayya cika sai in yayi imani da gaibi shine Allah ke cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata yace cewa sune waɗanda suka yi imani da gaibi kenan imani da gaibi yana nuna maka yana nuna maka asali ne daga cikin aƙida ta ahal sunna daga kuma cikin aƙida ta dukkan mummuni yana daga cikin alama ta cewa mutum ya yi imani da ran tashin kiyama rishin ƙoƙarin cewa sai ya san yaya ne abin zai kasance me nake so in ce anan mu sani cewa hankalinmu bai iya tsinkayowa yaya al'amarin zai kasance tunaninmu da lissahinmu da nazarinmu bai iya ba mu cewa ga abin yadda zai kasance ga yadda ke kasance ga yadda ke kasancewa kawai imani ake bukata kai kamar yadda za mu yi imani Allah maɗaukakin sarki mazu salatu salam ya ba mu labari cewa ana azaba a kabari to ba dole ba ne ba sai mun je mun tona kabari mun gani ana azaba tukun za mu yi imani da haka a'a wannan hankalinka da tunaninka bai sa ka gane hakikanin me ake nihi da wannan koya abin yake wakana wannan al'amari na ubangiji kamar yadda mutuwa wani al'amari ne wanda Allah ka ɗebar mas kan shi sanin abin da ake huddawa daga cikin mutum wanda shi ne ruhi to hakanan abubuwa da yawa da suka tashi kiyama da suka shahi kiyama abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya bar ma kan shi sanin wannan abubuwa ya rasa kasance hakanan mu sani cewa imani da ranar tashin kiyama cewa akwai ranar hisabi wannan yana daga cikin abin da mutanenmu da yawa muka rasa shi samun shi a tare da mu da shi ne zaman lahiya al'umma baki daya yau inda a ce duk lokacin da zan yi fa guda duk lokacin da hannuna zai taɓa wani abu duk lokacin da bakina zai faɗi wani abu ina tunawa cewa wannan abin da zan yi akwai ranar da za a mun sakamako a kan shi da ban aikata ba inda a ce na yi imani imanin na gaskiya cewa lalle tabbas duk abin da na sa a bakina in dai ba halaka ba ne allah ya tambaye ni in dai na yi imani tabbas duk abin da na kalla in ba daidai ba ne ba allah ya tambaye ni duk abin da na je na yi wanda gashi nan wanda dan adam yake zuwa ya bar ma kan shi hurriya ya ba ma kan shi hurriya ta cewa bari abin da ya ga dama wallahi inda a ce ya san cewa Allah zai tambaye shi kuma imanin na gaske ne wallahi da bai aikata ba to rashin imanin mu hakikanin imani ga tashin kiyama shi yasa ake targin shi yasa ake tashi tashin hankali akan abin da ya shahi rayuwar duniya ita rayuwar duniya ilkadanci rayuwar lafiya ita ce rayuwa da wamamma wannan duniya rayuwa ta musulmi mutum in ya zo duniya ya sani cewa an kashi ne rayuwa il kaɗan rayuwar da take da wamamma har abadan abada ita ce rayuwa ta lahira mutum ya sani cewa rayuwar shi a nan duniya kamar iskal ne ya yi zai huce wannan rayuwa a nan kawai zai ɗan yi abin da ya yi ne wanda zai gina mai wancan gidan babba wanda shi ne har abada zai rayu a cikin shi wannan rayuwa tana ƙalilanci ba koyi bace ba wadda aka ɓoye ma ran da za ka mutu tana yawa shekarun da za ka yi an ƙayyade maka su wani tun yana jariri ya tafi wani bayan yana sarmai ya tafi wani bai sani ba a yanzu yana yawo ko yana zamne bai san ba cewa lokacin shi ya yi in an jiman nan zai mutu bai sani ba to irin wannan rayuwa da mutum yake yi tahiya cikin duhu da bai san ba me zai faru an an jima ba kamata a ce kullum tunanin shi to wani idan na tafi kiyama ta ce ta tashi idan kiyama ta kuma ta tashi abinda na aikata ne za a tambaye ni akai babu kani babu daki to rishin wannan imanin muka rasa shi yasa abubuwa da yawa na duniya abubuwa da yawa wanda Allah ya hana abubuwa da yawa na duniya suke damu mu kuma abubuwa da yawa wanda Allah ya hana muke kokarin aikata su bayan haka nan malam ya mana bayani anan akan cewa gwagwarmaya aka sha tsakanin waɗanda ba musulmai ba akan cewa akwai na tashin kiyama tsakaninsu da annabawa an sha tattaunawa akan cewa cewa akwai na tashin kiyama shi za ka ji suna cewa a idamitina wa kunna turaban wa izaman a inna da maba'usun yanzu idan mun mutu muka sama ƙasa muka zama ƙashi kuma yanzu a ce kuma za a tada mu su mamaki suke a izamitina wa kunna turaban wa izaman a inna nan ba'usu shin za a tada mu za'aman na kafaru allan yi ba'asu kahurai suke tsammanin kai su ba tare su ba zai sai Allah ce musu kudaka ta kulbala wa rabbi kuma yi rantsuwa la tub'athunna za a tada mu thumma latunabba'unna bima amirtum kuma za a ba ku labarin abinda kuka aikata shi yasa al'ummomi da suka gabata ba a taba samun rigima ba akan cewa Allah shi dini Allah shi yake ai ba ta samu rigima ba akan cewa Allah shi ya halicci sama ya halicci ƙasa Allah yake arzuta Allah yake kaza Allah yake kaza ba san ba wannan matsale idan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah idan ka tambaye su wa halicci sama wa halicci ƙasa ce ma za su yi Allah ne wa ki sabkar da ruwa ce ma za su yi Allah ne sun san da wannan matsalar abinda aka tashar rigima da su a ja'ala al-alihata ilahan wahida shin ubangijin da za a bauta ma kuma shi ɗaya tak za a bauta ma shin ba za mu ɗauki wasu ba wanda su kasance kamar tsani ne tsakaninmu da ubangiji ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ba bauta musu bane zami dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne in bauta ma shi wannan bauta mu shi kuma kai kayan bautar ta mu zuwa wajen Allah shi yasa muke bauta musu to wannan shine ba su wannan shine shirka da kuma rigima ta biyu da aka sha da su ita ce zancen za ta da za ta da su idan sun mutu babu wanda ya rigima kan wancan cewa Allah shi ke kaza fir'auna ne yayi garaje shi ma da kanshi ya san ba gaskiya bane ba yace shi shine ma ubangiji shi yake shi ya halicci sama shi ya halicci mutane shi ya halicci ko shi ya halicci kowa yace wa ana rabbukumul a'la ubangijin ma babban yace ni ni ne fir'auna amma kuma da karshe shi da kanshi ashe a zuciyar shi ya san ƙarya ce sai ce amantu billahi amanat bihi banu isra'il ni ma fa na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani shine Allah subhanahu wataala sai Allah ce mai al'ana sai yanzu fir'auna sai yanzu da kaga mutuwa ta kwana za ka yi imani to shi kanshi ma da yi ita'in cewa Allah ne shi da kanshi ya kare ta kanshi da karshe lokacin mutuwar shi lokacin mutuwar shi kenan rigimar da aka sha ita ce rigima a kan cewa lalle za a tada mu gobe kiyama hakanan idan muka duba annabawa daban-daban su da mutanensu hakan ta faru tare da annabi adam yake cewa qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ka gani ya tabbatar musu cewa za a tayar da su wannan annabi adam kenan hakanan tsakanin shi da lokacin da aka yi takaddamar iblis iblis shi da kanshi ya tabbatar a gaban annaba adam cewa lalle akwai akwai kiyama ya tabbatar da haka inda yake cewa eh qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima talaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kama annaba adam abinda muka alitta da hannunmu kame sujada bayan mu umarce ka yake cewa astakabarta am kunta min al'alin shin girman kai ne kai ko ne ne wannan sai yake cewa qala ana khairun minhu ai Allah ni na hi zama alkhairi ga shi annabi Adam saboda ni khalaqtani min nar ni da wuta ka halice ni wa khalaqtahu min din shi kuma da ƙasa ka halice shi dan haka yaya ni da aka halitta da wuta zan ma wanda aka halitta da naka su jira anan Allah sai ya ce mishi qala fakhruj minha fa innaka rajim ya ce ka huta daga cikin jama'a ta daga yau kai tsinanni ne wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma daga yau kana da la'ana ta a zuwa na tashin kiyama qala annashi iblis ne dawo yace sai ce rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun ya kai ubangiji na to ka bar ni har zuwa ranar tashin kiyama kaga iblis ma tun farkon halitta iblis ma ya tabbatar da cewa a tsarin ubangiji a kwaran tashin kiyama kuma ya san ranar za ta so to kada mutum ya zama iblis ma ya yi shi imani ta wannan bangaren shi ma ya yi shi yarda cewa a kwanan tashin kiyama ya kasance kullum a zuciyarka a idanuwanka cewa a ko ranar sakamako duk abin da zai yi duk abin da za a mani duk abin da za a aikata a duniya cewa za mu je wata rana da za a zo a zauna a yi sakamakon kowa a bashi aikin shi abin da ya dace da shi shi zai girba haka nan idan muka dauki annabi nuh yake ma mutanen shi magana yake ce musu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata kaga anan cewa Allah ya halicce ku ya bubbugo ku daga cikin ƙasa bubbugowa ya ce kun mai yuri da fiha sannan kuma zai mida ku cikinta don kun mutu a nan za a mida ku wa yi kun ikhraja kuma sannan daga wannan ƙasa idan kiyama ta zuwa hudu kenan kaga annabi nuhu shi ma ya tabbatar ma da mutanen shi cewa ran lalle tabbas akwai ran tashin kiyama ranar za a tayar da kowa a bashi sakamakon shi abin da ya aikata haka nan annabi ibrahim alaihi salam yake yake ma mutanen shi magana yake gaya musu cewa shi ubangijin shi shine wallazi atmaru an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine ubangiji na wanda nake fatan ya gafarta mini kurakurai na da nai a ranar tashin kiyama hakanan a wurare daban-daban yake cewa inna sa'ata atiyatun akadu uffiha yatuzza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda wama tilka biyaminika ya Musa zuwa karshe haka ne shi ma'anar Musa hakan ya tabbata akan shi cewa ya tabbatar ma mutanen shi cewa akwai tashin kiyama abin da yasa muka kawo wannan ayoyi na annabawa daban-daban akwai wanda suke rubutawa a littattafai daban-daban su ne muke cewa mustashirfi za ka ga littafi larabci ne hadda ayoyi a ciki amma an zo an shirya wasu mutane ne sun je har sun yi doktora a kan iya sanin larabci a kan sanin ƙur'ani sanin hadisi amma arnawa ne na ƙarshe so ne suke su ɗauka wai su ringa hudu inda ke da kwai contradiction inda ke da kwai kaza ko abin da suka shigowa cikin mutane ku ba kun ce ba larabci da kurin karantawa ku karanci addinin ku to bari a rubuta muku da larabcin da ku kuma a kawo muku ayoyin da zan yi wasa da kwalwa aya can an ce kaza can an ce kaza amma kuma ai akwai contradiction ai can ya kare can can kaza can kaza kawai aikin kenan yanzu misali mutum ya zo ɗauko aya ta haramta shan giya a harko al'amari Allah ya ce ulfihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas yas'alunaka 'anil khamr wal maisir akwai amfani amma akwai cutarwa cutarwa ta fi yawa aya ta biyu Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah lokacin da kuna cikin cikin mai aya ta uku Allah ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam laysa min amali shaytan mataki uku aka bi aka haramta ta yanzu shi sai dauko ce to yanzu ka gana akwai contradiction ta an ce haramci nan kuma an zo an ce ma kada ka kusanci sallah idan ka sha giya kaza ka kenan kaga zai wasa da kulluwarka kuma abin da yake rubuta cikin Qur'ani shi kuma etab etab ce Allah subhanahu wata'ala yabi domin haramta wannan giya har aka zo haramci na ƙarshe yau idan ka bude qur'ani misali mai fasara kawai ka gani na an ce la takar salatu wa antum sukara kada ku san sallah lokacin da kuna cikin maye yake ce ayo kenan giya halakci kawai in lokacin sallah ne ba take take take haramu ka gani in baka za ka karanta abin ba ko aka fayyace ma aka ma dalla dalla sai ka shiga dashi to irin su su ne ne suka kawo suke cewa dillin tattawai da suka karanta na baya sun karanta injila sun karanta attaura ancient testament nouveau testament da sauransu ba su gaba inda aka zancen lahira haka suke ce a haisu rubuta sa don haka ke nan kakku yarda cewa a kota lahira saboda in ka tsaya ka ajiye hankalin kallon rayuwai wanda ya san cewa gobe allah zai tambaye shi da wanda ba ruwan shirin na magana wala rayuwar baƙi bace duk wanda zai ringa ciza na musawa duk wanda ya imani cewa lalle Allah yana iya kama shi wannan abin da yake Allah zai zo ya shara'a in kayi mai kyau zaka gani in ka mara kyau zaka gani rayuwar shi da wanda shi bai taba tunanin cewa akwai da lafiya wala ba ne kuma akwai mutane da yawa da sunansu musulmai muna rayuwa da su dare da rana amma kwata-kwata a lissafin su babu lafiya a ciki bisa tunanin da kwata-kwata a tsarinsu babu zancen kamar zancen za a tashi a ranga wani zancen lahira a ranga zancen nan lada na zini babu wani kawai su yanci gare su abin da suka gada ma ya zo musu a kwalluwa a lissayin su ya daidai su za su idan ya saba da lissayin su ba dole bane yancin su ne ba dole bane ne su haka suke rayuwar su to masu kawo irin wannan shubhat shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma cewa duka waɗannan annabawan sun tabbatar ma da mutanensu cewa lalle a kwarata shi kiyama a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki yake cewa yau ma yake cewa ranar da za a kawo manzo sallallahu alaihi wasallam za a kawo al'ummu baki ɗaya min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala ha'ula'i shahida kowace al'umma za a zo min kulli ummatin bi shahid za a ringa ta kawo mai shaida a kanta amma manzo sallallahu alaihi wasallam duka kakafin al'ummu na duniya tun daga nawar har karshe shi kadai zai musu shaida waje ina bika ala haula shahida shi kadai zai musu shaida ta mi zai musu shaida ta alqur'ani ne jama'a Allah ya ba shi labarin alqur'ani cewa kaza an aika ma waɗannan mutanen manzo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa yajtanibu tagut Allah ya riga ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma alqur'ani kana so bakka so la ya atihi al-ba'ilu min bayni yadihi wala min khalfi babu wani abu na batanci ko sauye-sauye da zai dinga tinkara alkur'ani mai girma yanda ya sauko haka yake har yanzu kuma haka zai kasance har tashin kiyama babu wani abu da yake sauyawa kuma babu wanda yake iyawa yake iyawa ya sauya wani abu cikin alkur'ani sun hudo na alkur'ani mai suna alfurqan sun yada shi a cikin yanar gizo waya kalle shi ƙura'an da suka hudu wai duk wata aya mai magana akan jihadi mai magana akan kaza mai magana akan kaza wai duka suka hudu suka hudu duk wata aya da bata musu ba take magana akan wanda ba su yi imani da Allah ba kafirai ne kaza kaza suka hudu wannan ayoyi ya suke littafin su suka sami suna al-furqan wai qur'ani ne sabo ake game da aka yi ne bota sama suka kawo suka wasa shi su ko bu san ba al-qur'anin wannan a cikin ƙauyen ƙayau zaka samu wani gindin itti da alhaiwar shi a hannu kana karantawa wasani kawai zaka canza ya ce mamma da gyara to ya zaka yi ilimin inda mutane an ce an yi wani shi kuma tunanin shi ne ba shi a tattaro duka ƙura'annan duniya nan a gama su ne guda a kona su ya zalibir ya zalibir ne wanda kawai karanta ake a huce wajen a ce ne ka karanta ka karanta libir kaza wa zo zo zamna wani wani littafi daban ya mai shan alhamdu yana da wahala wani karatu ne zaka ma karatun alhamdu wani ilimi zaka makarata alamdu babu shi to ƙur'ani ne shi kuma allah ya sa halima musulmai shi ya kasance yana da sauƙi wajen haddacewa yana sauƙi wajen mu'amala da sauransu to wannan bayanin da yake cikin alƙur'ani mai girma na cewa annabawa gabaki ɗaya sun ma mutanen su wa'azi sun tunatar da su akan cewa ban tashin kiyama wannan ita ce magana wajen shi ne dalilin da sa kenan muka kawo wannan magana a nan don mu tabbatar cewa lalle al'ummu da suka gabata ma su ma ya tabbata sun ba mutanensu gargaɗi cewa a kwan tashin kiyama kuma tana zauwa haka nan idan muka duba wannan aya ta cikin suratu yasi karatun namu ziyarar kaza sosai a kanta suratu yasin karshen sura awalam yara insan ko anna khalaqnahu min nutfatin yace fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim yace qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim yace alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tujidun أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يتي بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ميهو أولا آية abin da ya faru gardama ce suke masu inkarin cewa lalle za a tayar da mutum suka zo suke tattaunawa tsakaninsu da harko cikin ayoyi na baya inda suke ja cikin sautar isra wa kalu ai za kunna izaman wa rufatan a inna na baku suna harkan jadida ce kulkunu hijaratan au hadida au halkan mimma ya kaburu fi su durikum fasa ya kuluna man yu'iduna ulilladi faɗarakun awwala maratin fasa yunkituna إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا wanda suka suka kafirce suke cewa iza kunna izaman wa rufatan a inna lam ba'usuna khalqan jadida yanzu idan muka zama kashi muka radargage mu kuma za a sake tayarwa halitta sabuwa sai Allah ya ce musu ku ajiye hankalinku kaf ku zama mutum a ce ku ku kaddara ku ba mutane bane ba mutum bane mai tsoka da jini da kashi ba shi bane ba kul kunu hijaratan aw hadida ku zama dutse ko ku zama ƙarhe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wata halitta wadda take mai girma a zuciyarku yake cewa fa sai quluna man yu'iduna za su ringa cewa wai wane ne ya maido mu idan Allah ya maido su za su ringa tambaya wai wane ne ya maido mu sai ke cewa kulil ladhi fatarakum awwala marra shi ne wanda ya halicce kuntun asali shi ya fara kera ku shi kin ne da ya maido ka to a wannan aya ma ta cikin ta cikin suratul suratul suratul yasin shi ne ke cewa da raba lana matsalin wani su ya halka wai zai ringa buga ma Allah misali zai ringa kwatanta Allah da ɗan adam ɗan adam wanda yake kera wata na'ura ko wani ya kera ya sake kera wa ko na makamata wai yake kwatanta Allah da mutum da mutum ɗan adam shi ne Allah ke ta wada raba lana matsalan suna buga misali da mu su ringa misali da mu da wani wani zai halka kuma yake mance halittar shi kanshi ya zaka ringa mance halittar ka kai da aka yi taka kai baka tambaye kanka kai kai kanka kara aka buga ka haɗu daga sama ka haɗu ya aka yi ka bayyana ko kai mata ko annab salati aka ce ma dutse ya buɗe ka wuto yaya aka yi baka tambaye kanka ka duba ga yadda Allah ya tsaga halittar ka ga hannu ga yatsu ga baki ga kunne kuma kunnen yana ji idan yau aka samu matsala ya an je ana saye sayen magunguna ana sa a bare ana liƙe liƙe ana gyare gyare ka san lokacin da aka kera abin in gyara ne ba za a yi sai ka je an sa ga cikin wata na'ura ana haske wuta ana jugo jugo a kunne kaɗai in a baki ne abin yawa magani shi abubuwa da yawa ke da kai a baki in kana lissafawa ka gani da lissafawa ka bari wanda in suka tabu ka shiga likita kana zuwa da zauwa kenan yau laifanka in ya taɓa ka shiga uku harshenka in ya tsage ka shiga uku haƙori ɗaya tak zai hana ka barci kwana biyu ba muna gani ba ba muna ji bautar muna yi to wanda kai zuwa ne zaka yi likita a gyara ma wannan abin a sama ma magani a kawo wasu abarai ana gyare-gyare da magunguna to bakka tunanin wanda ya kera wannan abin a asali shi ne Allah ke cewa wadda raba lana matsalan wadda suke halka ya yi murin gabanci halittar shi shi ne ke cewa ƙul yuhuyi hallaki haka ne ko ayi eh harko idan ke cewa wadda raba lana matsalan wadda suke halka ƙala man yuhuyi zama yi ramin ya ce ƙul yuhuyi hallaki an sha'aha awwala marra tun da farko a walam yana insanu an na halaka na gobe na dufatin fa iza huwa kasimu fi wadar balanawa shi mamaki yake ne shin za a tada sai Allah ke ce mai kun yuhyi halladhi an sha'aha awwal marra ita wannan halittar taka da kake gani ka sani cewa ya rasulullahi ga ya musu Allah ne zai rayar da su wanda shine wanda ya halitta tun asali قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يتي وهو بكل خلق عليم كما دكم متى حدثت الله رد مسانيا أكنتا سي الله كما يتيك بعد بعد مسالك يتيوا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توجدون ubangijin wannan wanda yau idan kuna bukatar wuta za ku je ku ɗauko icci tsanwa shar da ruwa-ruwa a jikin shi daga jikin shi za ku hudu wuta mutanen da ba haka ba suke jikin itce suke zuwa su hudu wurza hautar tashi a fara'aitun mun nanar da ke tuhu a antum an sha'atun shajarar da hannun mashigun Allah ba mu yake buga mana misali da abubuwan da mu muke yi kuma gasa a gabanmu gashi nan abu ne wanda ya kishe juna ne itce ɗanye ina shi ka tashi a wutan ma ba kama biki to ice tsanwa shar da ruwa-ruwa a jikin shi wai wannan itin daga jikin shi wuta za ta wuta wannan abin bai baka mamaki ka ringa mamakin wai kai wanda ya halitta ka wai ya ce ma zai tada ka ringa mamaki ya zai tada ka ya tabbata an ce akwai wani abu adn ko? kutoci adn an ce adn ji bai mutuwa idan aka binne mutum a wannan wurin shekara dubu idan aka zo aka bincika adadin din shi na nan to kaga mutanen da suka ta gardama suka ta da jiyin wuya aka ta yaki yaki saboda wannan magana a shi gashi abin a kusa microscope ya zo ya raba gardama ya leko abin gashi na abin gashi wannan abin na dan adam na wani kuma shi kadai ke da shi bai mutuwa a cikin suratul qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al insan an lan najma izama wai mutum yake tsammani wai idan ya mutu ya zama kashi ya ragargaje ban ma iya gama kashishuwan shi sai Allah ce bala tsaya dakata saurara qadirina ala an nusawya banana itiya mukin nan da kake gani masu iko ne akan amfar da in kamar mai noma wannan amfar da ba kowa nashi daban ba duk duniya idan aka sa hannu a mutum miliyar guda kowa an yaso isa ka duba dai ga ya ilahi wannan abin kada ya ise ka kai imani da Allah ka duba wajen miliyar nau kirkwa duniya mun kai miliyar bakwai amma a jera mu gabaki ɗaya in aka ce an rihe abu da amfanin in mutum guda kowa ya zo sa hannun shi wannan abin bai buɗe ya rime wannan abin su nashi daban ne haka Allah mai nashi daban wannan karewa da wannan halitta ya isa ai ka yi imani cewa in ya ga dama mai daga mito ka sai yaushe ba ai tura su ne hidaciya a ce masu yi imani wannan ilimin da allah masu ku da kuke ganin abu haza a gaban ku irin ikon allah da yake faruwa ga shi nan kala-kala a gaban ku ku kai da kubur in ku ga gano mu kurin imanin ne amma hakikanin halitta Allah sanin mike da kwai a ƙasa mike da kwai a sama mike da kwai a halittar mutum Allah da ya ce wa fi an fusikun afala tumsirun mutum ya kalli halitta shi tashi ma kai kaɗai ta ishe shi ya nazari mu musamman yi a ciki kawai ne dai a likita dai a ce dai in operation ta kama ai amma hakikanin abubuwan da suke wani ku ka gano ne ne ku kuke na'urorin ku kuke rasu ku ne hitaciya ku kowa imani amma kuke kama kame sai dai Allah ya ce wa maka da nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu wata da zata yi imani sai da izinin Allah shi sa kai Allah ya taimake ka kai imani sai ka ci gaba da gode ma Allah saboda akwai wanda shi ne ya kusa da ya imanin bai ba Allah yake cewa alladhi ja'alakum min ash-shajaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa yanzu wanda ya halitta sama ya halitta ƙasa yake cewa bi qadirin ala an yakhluqa mislahu shin wannan bai da ikon ya halitta wani abu makamancin su ko abin da ya kasa da su bala wa huwa al-khallaqul alim bare ku wa huwa al-khallaq Allah ba kanshi amsa bare ku ya isa yayi abin da ya haka ko ya irin su yake cewa inda ma amuru to ka sani al'amurin ubangiji iza ara da shay'an idan yana so wani abu ya wakana an ya kula da hukun faifun allah kawai ce mai ke kasance abin ya kasance wani mutu ko mutuwa za ka yi bakka da lahiya an rasa ya za a yi an ba da rai an ce mutuwa za ka yi wani tashi ko tashi za ka yi haka aka yi ga annabi ayyubu alaihi salam shekara da shekaru babu lafiya shekara da shekaru yana kwanci babu hannu babu kafa bisa aiki mutane kowa wuce shi babu dukiya iyalin sun tafi su bai mata shi zai ta iyan sun mutu a gari kowa ke son zama da shi aka ya fita bayan gari da shi da matar shi suna zama lokacin da Allah ya Allah ya kadarta lokacin tashin shi yayi matar shi ta ta yi ta je ta nemo abinci ta dawo ta isko sarmayi santalili a sama ta ringa tambaye shi wani gani mara lahiya a nan ba kun faifunce ta yi aiki ita kawo maki take shi kuma kawai allah ya ce mishi a cikin so ta suwa da ya ba mu labari wadkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni masaniye shaytanu bi nusbin wa adab sai Allah ce mai urkud bi rijlika hada muhtasabun fadin wa sharab yace anan kusan kawarka wani ruwa zai bubbugo yake cewa haza muhtasalun wannan ruwan kai wanka da shi baridun wa sharab kuma ruwa ne mai sanyi kuma ka sha haza muhtasalun baridun wa sharab kawai yana sha shi ke cutar ta zubi ya komu sabo tas ba kowar ke abi a kawai sabo kuma kun fi kwan haka amurka to allah ba mu labari ya ce inna ma amurhu iza a rarrashe an an ya kula da kun fi kwan fa subhanan ladi biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim ayoyi diwa sun ba mu labarin abubuwa da suke faruwa kenan abin da ya shafi tashin kiyama tashin mutane tashin mutane ba abin mamaki ba ne ba ba abin da musulmi ba ne zai kamata a ce ya ringa tunanin ba abin mamaki a ka tana cewa wanda ya halicce ka tun asali shi ne ce zai tada ka haka ne ke cewa akwai hisabi a ranar kiyama kuma akwai kowa karanta littafin shi da zai shi kan magana ta hisabi kayan nan ga wani hadisi na hadisi ne mai mahimmanci imam ahmad ya kawo shi wani bawan allah ne daga cikin magabata zai rasu sai yake ce ma iyalin shi wasiyar da zai musu idan ya mutu a ɗauki gawar shi a je a kona ta a ɗauki tokai a je cikin ruwa a je a yi watsi da tokai idan ya mutu kawai a mai hanta a kona gawar shi a ɗauki toka a je a watsi da ta shi ne indiyawa suke yi tsammani suke ba a da su ba an yaka to shi mutumin da ya haka allah ya gama shi ta da shi to kan tashi an gama ta da shi a ce mai kai lahiya mai yasa ka haka ya ce wallahi na yi ne saboda tsoron gamuwa da kan yake allah sai allah ya ce to saboda tsoro na da kake na gafarta maka kaga wanda me ke nuna mana ka yi da guje-gujenka kullum yamfa a kumul firawo in farartun bidan mauti a wilkatili fa'izan latu matakuna illa dalila ka ƙare guje-gujenka ita dai mutuwai sai an mutu kuma tada kan sai an tada kan kuma sai an tambaye ka mai kai rana kaza minti kaza sai gwanda kaza da kai kaza ne sa kai sai kai bayan shi ne allah kita cikin suratu al'isra wa kulle insani alzamnahu ƙa'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura sai a ce mai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا الله يكي تيوا كون متن ألزمناه طائره في أنتي yana tare da wani tsantsin shi a wuyan shi bi ma'ana wani abu da yake a rasarar da abin yake wani kulji lahu yau malki ya mata kitaban yarda kuma shi an kiyama abin zai zama doki ma sai a ɗauko a miƙa mashi a ce to ikara ake tabata kaga mu ya hida shi an fahimci ayan nan a cikin elkar da el karama sai a sa jigana ba jigana za a sa yawa dokiman kuma abin ɗaukar isfas ne ba ko dokiman bai ɗaukar isfas ne ba yunin kaga elkar ta memuwar el karama wadda ba ta kai karfewar in aka mallaka ma ta isa ta a rasarar da abin da take aikata a duniya in dai a rubuce ne a kashi a rubuce da shi na aika maka a ce ma ikara kita ba ka fara bi nafsi kan yau ma'ani ka karanta littafin ka kai da kanka zaka makan kai sarki kai da kanka in ka san kayi kayi alkhairi kayi gashi ba kai ba gashi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya aikata gwargwadon zarra na shari zai gani wanda ya aikata alkhairi gwargwadon zarra shi ma zai gani a cikin suratul inshiqaq Allah ke cewa Allah ke cewa fa yawma izin a wa amma man utiya ko fa amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wannan da mu labarin abinda zai faru ke imani cewa akwai hisabi wanda aka zo aka bashi littafin shi da hannun shi na dama to wannan za a mai hisabi hisabi mai sauki to amma man utiya kitabahu wara zahiri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira haka nan Allah ke cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun cikin sutun al haka nake cewa man man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma izin ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون haka ne ke cewa man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yuzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun haka nan Allah ke ta cikin suratul kahfi yake cewa wudi al kitab fatara al mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ikitiya mutum zai rinka cama da hazar kitab wani wani irin littafi la yi ga durus ɗan kankanin abu bai bari abinda bai kai kaba mine ne ma wani amma ya ka rubuta wajen duma amiru hajira zai samu ta abin da ya aikata daidai da puan virgil yana na rubuce ba abin ko wajen duma amiru hajira duk abin da ya aikata zai gani a gaban shi wala ya zulmi rabbuka ahada al-ubangiji baya zalunta kowa a cikin suratul baqara aya ta karshe ta sabka al-qur'ani mafi yawan malamai sun ta akan cewa ce aya ta karshe Allah ya cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutum kullun ya ringa tana ranar da zai koma wajen Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yake cewa kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasaba to hum la yuzlamu babu rana ta tashin hankali irin wannan rana da za a ce ma yau za ka ga mutum ko jinka yau za ka ga mutum kuma wallahi ba wasa bane wallahi da gaske ne ko mun gani mun ga yan uwan mun gani tare da mu mun ga abukan mu mun gani kannun mu jarirai ga sanan kowa mun gani ko ta kategori mun gani ana mutuwa gaske ne ana mutuwa kuma an mutum an tafi sai mutum abin ya aika to mutum yi tsoron ranar da za a ce yau za a mashi ranka tun da baka santa ba an ɓoye maka to ta kan yanzu ne kenan ya kai ƙoƙari duk abin da za ka ya kasance ka ringa tana allah kai sabo ne ka tana allah kai akwai allah yana kallon allah yana kallon ba zai yi wannan shi ne yaban da aka ma wasu daga cikin sabon masu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za su yakin tabuka cikin suratul suratul tauba illa tanfiru yu'azzibukum azaban alim wa yastabdil qauman ghayrakum a tauba ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ard sai ce araditum bil hayati ad-dunya من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرديتم بالحياة الدنيا شن رأيوا الدنيا كوكا بايا لا إتتي كوكا رنبوما غدنغنا إتا رانا الآخرة بكير التبني با ruwanku da ita yardarka da cewa yardar da zakka ba lafira ita ce za ta sa kuma ka ringa yin shi yadda Allah ya so annabi ya so idan za ka yi kasuwanci ka tana a rabitun bil hayatun duniya kad ka yi zalunci a ciki za ka zalunci wani ka ja wani abu na ciki na dukiye shi a rayuwar duniya ce kai karin guma kai so kake ka yi zalunci ka ji daɗi ka ji lahira ka je ka shiga cikin azaba rayuwar duniya kai rarrai ta kenan a rabitun bil hayatun duniya rayuwar duniya ce kai rarrai ta kenan ka bar lahira ka yi zalunci ka iske azaba zamantakewa ne zaka yi da mutunci ka yi kokari ka kyautata saboda Allah hana rashin kyautatawa aiki ne kake ka yi kokari ka yi daidai duk abin da za ka yi ka tana a rajitun bil hayatu duniya min al-akhir shin rayuwar duniya ita na runguma ko ko lafiyar ce a gabana in rayuwar duniya ce a gaban ka to matan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce musu ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ni ne ya faru ganima ce aka rinka samu ta yaki sai suke so su yi irin na first lady premier dam tunda su ne mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce an gansu da sauyi an gansu da kaya na alfarma an gansu na fantamawa an gansu cikin jin daɗi cikin daula irin yadda premier dam suke yi a yanzu ko suka ce ya rasu da kamata irin matan sarakai mu ma kamata a ce mun bambanta da sauran mata kamata a ce in mun hutu ya kasance mun bambanta da su sai Allah ya sabko aya su kutum guda biyu zuwa uku ya yi wanda biyu ya kai annabi kulli azwaji ka ga matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in rayuwar duniya kuke so da kyalkyalinta fata'alaina ku zo umarci ukunna ajiyar da ku daɗin wa usarri hukunna sarahan jamila ku yi duk daɗin da za ku ji a duniya in daɗin kuke so na duniya ku zo za a je da ku ka tambaye su zaɓa wa in kun tunna turidna Allah wa rasulahu in kuma Allah kuke so da manzan shi wa daral akhira da ranar lahira ka ji ko fa inna Allah addal lil muhsinati min kunna ajran azima ku sani Allah muku tanadi da musamman kuma Allah ya ce ku sani ya nisa annabi kashe na gaba man ya'ti min kunna ya kuma ta manzo sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana dukkan wanda ta zo ma mutane da wata alfasha mabayyana saboda aikata alfasharsu ta umutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai Allah ya ce musu man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana sai Allah ya ce yudha'af laha al'azabu kayfa ita azaba in ana ma wannan ɗari bisa abu nimka muku zai wa kana zalika Allah ya tsira kuma ku sani wannan mai sauki ne wajen Allah kuma Allah ci gaba da cewa man yaqnutu min kulli lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa tanna laha rizqan karima wanda kuma ta yi tsoron Allah ta tsari ita kuma ladan ma kuma ita so bisa abata yace ya nisa annabi kuma a sake kiransu lastun da ka ahadin minan nisa kuma ɗaya wani gidan sauran mata kuma biya duniya Allah mai ke kiransu akan satana lahira a raditun bin hayati duniya minan akhira kiran da aka masu habai sabai suka ce a mu lahira muke so suka dangana suka ba da kai za mu je kansu insha Allah ta'ala bayani akan sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba irin wannan magana da aka musu kai ba da kai ba ake su ne ake ma magana a raditun bin hayatu duniya min al'akira ai ka san imanin sirna ka ne garin ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane haka a ranar kiyama akwai siratu ai mun san siratu ko akwai siratu a cikin sotu maryam yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika حتى مفقدية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها الله يكتوى وإن منكم إلا واردها بمعنى kowanne daga cikin sai ya wuce ta saman sirati sirati kuma e kabrin shi kamar kahi na takobi to kahin ba takobin ba gaske ana yi gane shi kagin kadai kagin kadai ba takobin ba ya yi karin gashi gashi ya yi shi kaburi haka sai rafi hadisi ya tabbata a ranar kiyama kowa zai zo gwalgwadon imanin shi gwalgwadon hasken shi da zai haskaka mai sarari zai wuce idan ya kasance haskenka haske ne mai kyau za ka ga hanya taktakka wuce akwai wanda zai zo hasken sharafi akwai wanda zai zo hasken shi kamar daidai ya tsashi wannan ana husga nan ana ja nan ya ɗora kawashi nan ta husge ba saman daidai ba saboda hasken bai isa ce haka za su kwanci wanda kuma allah ya cika mai hasken shi alhamdulillah sai su a cikin suratul hadid haka ne ko يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم haske zai gani mune suna roƙon Allah Allah ka cika mana hasken hasken da zai haskaka maka shi yasa ummu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake cika sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani garanti yace inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurban muhajjirin min athari wudu al'umma ta za su zura tashin kiyama suna masu haske wajen da suke wankewa na arwalla wannan wurin da muke ta wankewa kullum so biyar a kaɗan banda na filoli kullum wanke wannan wurin kullum wanke wannan wurin wannan wanke da muke wata banza ba ce muna wanke ya ne wurin ya ƙara haske gobe kiyama daga mun tashi haske za mu dinga yi gurin muhajjiri min asar dukkan inda kake wanke na arwalla haske zai kwasa hanyar hadisin yake cewa abu hurera malamai suka ce shi ne yake kara ke cewa wanda yake so hasken shi ma ya cika idan ya zo wanke gaba ke tsaya bakin idan sau ne ɗan kara saboda ya tabbatar cewa ko ina samu hasken ya kawo kaje ya bar lamba da sani to kaga wannan hususiya ce ta al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sirati gaskiya ne sirati akwai shi to anan akwai wani hadisi ina so in karanta shi kenan kafin mu abin nan a mummunai a ran tashin kiyama mazala sallallahu alaihi yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantsa wanda ne yake hannun shi la yalijun nar ahadun baya atata shajara yace wa'annan sahabban nawa da kuke gani wa'anda suka yi mubaya'a kalkashin itaciya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة wanda suka yi mubaya ga manzala sallallahu alaihi wasallam karkashin itaciya wata mubaya ce lokacin da aka sulhu biya. miyahu manzala sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas ya zo zai ta yi ta bakwai zuwa takwas zai ta yi fatahu zai ta yi makka ta je yi hajji ya kama hanya yan makka suka zo suka ce ba su yarda bai shiga makka a nan ana ta takaddama ana takaddama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Uthman bin Affan shi da wata ƴar tawaga ya tsije a tattauna kan wannan mas'ala sun tahi yau sun zo gobe sun zo ba su dawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan in kashe su Usman suka yi duk wanda zai yi mubaya'a yi mubaya'a cewa ba za mu koma gida ba har sai mun kwato jinin su har sai mun yaki waɗannan mutanen inda har sun kashe Usman manzala su salam ya ɗora hannun sahabai suka zo gaba gida suka yi baya manzala su salam ya ɗauko hannun shi ya ɗora ce wannan kuma na usman ne yana rayuwa to wanda suke wannan mubaya su ne ake magana kansu manzala su salam ya ce na rantse da wanda rai na ke hannun shi yake cewa babu wanda zai shiga wuta daga cikin waɗanda suka yi mubaya a nan ƙarƙashin itaciya sai ana hafsa take cewa ya rasulallah Allah ba na cewa wa in minkum illa wariduha ba Allah ba ya ce ba kowa daga cikin ku sai ya bi ta wuta kuma yanzu kun ce wa'annan mutanen ba su shiga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kuma ke biki ji ba in Allah ya ce kun man zanjin dalila taqaw wa nadaru zalimin fi ajsiya sannan za mu tsirar da wa'anda suka ji suka yi imani suka yi tsoron Allah su kuma azalimi ba sa dubar a ciki kenan wanda me ke nuna mana cewa sirati gaskiya ne kuma mu imani cewa lalle tabbas hakikan a kiyama za mu samu sirati sai dai mu fata Allah ya hudda mu lafiya idan mun zo hasken mu ya cika ya kasance mun sauka lafiya zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa a saman sirati akwai amana akwai zumunta saman sirati akwai amana akwai zumunta to kaga wannan abubuwan biyu idan muna so mu rabu da sirati lahiya mu kiyaye su da harko mu kiyaye imanin mu gaskata mu ringa kiyaye dokokin Allah na biyu wa'annan abubuwan da za a kawo a gindaya a cikin sirati su ma biyu kokari mu kiyaye amana idan an ba mu kan mutum amana kasance mutane masu amana kuma zumunta duk wanda yake da haƙƙin zumunta a kan musayar da zumunta da shi ko da a ce ya cutar da mu makura mazalar su sarari ke cewa mai rabo shi ne wanda yake sadar da zumunta wanda yake mai zumunta wanda ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da rayuwarka bai damu da kai ba ko wata rana sai ji ka kiraye shi ko a tarho ne ko ka kai mai ziyara kawai zan wani in gaida ka mai zumunci ka wuce ka sauki kwana ɗaya biyu wata munasaba ta samu ta kama aje a yi aje a yi sallah ce aje a yi kai dai a gaisa kai dai ka sauki kai mai kake gudu ba saboda shi wa shi bai isa ba saboda kakkaje saman sirati a ce zo na kawai shi ne baka so saboda shi kuma kai rahimin ba zuciyar mu hakuri kan wannan shedan yana nan ya san matsala ta wannan abin ya zo ta rubuta abin ai an ki sun ki ma kaza wani ya ma kaza wani kaza bai taɓa ma kaza ba kaza ya ta sama wasu ide don ya raba ka da da kakkai wannan abin na alkhairi shi kuma ba don saboda wancan zakai ba kai Allah ne ya ce kai shi sa zakai a cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi yace wa tuqatti'u arhamakum sai Allah ce mi a gaba tashin hankali ulaiikal ladzina la'anahum Allah fa asammahum wa ma absaru ka duba la'anta ta ubangiji ke da kai akai kenan sada zumunta na daga cikin abin da zai sa mutum ya sattar da sura ilahiya su ta kuma zumunta aqrab fal aqrab aqrab fal aqrab tana fara daga kan iyaye akwai wanda kasan da iyayensu masu yanke zumunta da iyayensu masu yanke zumunta kai ka ji in ana tambayar labarin wani suke su ba sun ji malamin sarki to wannan ta ga asalin yanke zumunta na fara kana ya kasance sare zumuntarka da iyayenka mai karfi ce a kusa take ita ce babba ma in ya so zuwa yan uwansu kannin siyayensu in ya so zuwa iyan kanninsu zuwa iyan yayansu da sauransu haka ne haka rafa haka kakanni da sauransu duka ka yi ƙoƙari ka taushe zuciya da karanta sada zumuntai saboda a saukar da sara'i lahiya wannan kenan su ne abin da malayin ce daga cikin aƙidan mu mun yi imani da cewa akwai wannan kuma akwai sawa wani ka idan ka aikata aiki mai kyau zaka gani a littafinka kuma za a zo a bujiran ma da kayanka sai a zo kan mizani kamar yadda wasu malamai suke cewa ai sai an ƙare hisabi ma ake zauwa mizani shi mizani menene a hudunsu shi kamar auna ladan ne ake a gani wani sakamako ya dace da shi yanzu misali idan kase misali ko nama ya ɗauko shi a ɗora saman kilo a gani rabin kilo ne ko kilo ne kenan daidai kilon daidai abinda za a bata to shi ma kamar ladan mutum gashi an ƙare ga ladan ka sai a ɗauko a ɗora saman sikeli wannan ladan yaunin shi wani sakamako mutum zai samu kamar da imamul qurtubi yayi bayani to ya auna ganin aljanna wacce ci za ka wata kategori kake aljanna da wannan ne ake auna shi yasa a kowasu kalmomi da manzala sallam ya bamu ya ce mu ringa yi zata cika mana ma'auni yanin kasance ya yi yauni ya ce kalimata ne hafifata ne alal lisan habibata ne ilar rahman faƙilata ne fil mizan kalmomi ne guda biyu masu sauƙi a baki masu abin so ne zuwa wajen Allah kuma hallau yauni gare su a saman ma'auni su ne mai subhanallah bi hamdi subhanallah alazim kaga daidai kenan wannan kwana goma da muke ciki lokaci ne daidai mutum ya rinda yau ta irin wannan askari kalma ta alhamdulillah zara su sarfi ke cewa tamlaul mizan tana cika ma'auni mutum Allah na so ya samu bawa mai godiya Allah na san bawa mai godiya Allah bai san bawa wanda yake ganin hanzu ba a mai ba Allah ba ka lafiya ka je likita wani luma shi ke so ya rasa wani so ke sha madara ma kaɗan da kwanta cikin shi babu da kuma komi ya gaci duk wani ba nema ba ce ba amma ba garin ganin ba amma ba to wallahi wanda bai godiya wannan ba shi ba Allah wanda kuma yake godiya shi wannan tare suke da ubangiji annabi annabi Suleiman da abin da Allah ya shi wannan bawan Allah amma abinda zai baka sha'awa godiya ne shiwa a iska wadda aka bashi take mai hidima ƙarshen gabas wata guda take yi ta je ƙarshen gabas na duniya wata guda take je ƙarshen gabas a daga ƙarshen yamma gudu wa sharu warwa wa sharu wasan na da hu ainihin fitar kowane irin arziki a duniya Allah ya gwada mai inda yake kai aljannai aka sa su ringa mai hidima iska ta dauke shi ta ce wuri kaza a dauke shi shu a kai shi kai kashi da jirgi shi kuma iska zai rinka yawa qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace innaka antal wahhab ya Allah ka bani mulkin da ba ta ba wani ba a duniya Allah ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfar hadha ata'una famdun aw amsik bi ghayri hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a lokacin da bilkis za ta zo wajen shi manya a tini ga arshi ha kabla an yi atuni musulmi an musulman ya shela cikin mutanen shi wa zai ya ɗauko mun gadon mulkin nata ka hanta zo mun nan ƙala ifiritu min aljinni ifiritu min aljinni ya ce ana ati ka bihi kabla an taɓo min makami ni zan kawo maka shi kanka tashi daga saman kujerarka wa inni alaihi laqawiyyun amin ni lalle mai ƙarfi ne akan wannan gadon wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi shi kuma wani ya tashi wanda yake da ilimi yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka qarfu ni zan ka maka cikin ka kifta idanka annabi suleiman falamma ra'ahu mustaqarran indahu lokacin da ya bude idan shi kifta bai kawai ga gadan a gaban shi wannan he muke kiyama zamu sanya haka haka wannan abu babu har yanzu ba a bamu labarin bayani wannan abin yau kana kiftawa da ido ya an je lahira wannan mutu ya Allah a gwada mu wayya ne aka wannan kan ku manta ya ce falon mara ahu mustaƙirar inda da ya ganshi a gaban shi ta yi kala hazan falin da ta a wannan kawai wanda fadala ce kawai shi ma bai san babin yi ne wani abu ta yi kala hazan falin da kaga an da kudani ka abu falon mara ahu mustaƙirar inda yana ganin ganin a gaban shi kawai ta yi kala hazan fadil rabbi wannan fadila ce ko ta ubangiji li yabluwani ashkuru am akfur kawai gwada ni da yake da gani wai na gode ko ko kafir ko kafirta zai yace wa man shakara fa inda ma yashkuru nafsi yace to musani wanda ya gode kuma ya gode ma kanshi kaga bawan Allah yace wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wanda kuma ya gode ya kafirce shi Allah ya ya wadata da komi kaga haka Allah yake son irin wannan gode duk fadalar da Allah ma kada ta rude ka ka ringa ji kawai ba wani kai a'a ji hankalinka lokacin da ƙaru ne girman kai irin wannan shi ya ta kawo da shi ya ce wabta jifi ma a takan lahu darin afiya mutane suka mai nasiya ya kai ƙaru ka nemi lahirar ka don abin wala tansa da fiye ka mai duniya amma duk da wannan ka ji daɗin a duniya amma ka nemi lahirar ka don abin wa ahsin kama ahsan Allah ne ka kyautata ka yanda Allah ya kyautata maka kai shi da ya tashi cai kai kuwa kusa anna inna ma utituhu ala ilmin yawan duke da kuke gani sani na ne na economy da ilimi na ya ba nan duke ba wani bane ba ne haka yace inna ma utitu ala ilmin indi Allah ce fa khasafna bihi wa bidari al aka ce ma kasar ta bude da duke duka su shiga har yau babu labarin shi kawai bude kasar ta kawai suka shiga baki da kare shi yasa yanzu ma an kasa musu zinariya ta ake sauran arzikin nan karu ne yau dukiyar ce yawa gare ta sai Allah ta yawa latanu bil usbati ulil quwa kilan bude wai kattai ne suke duke da kilan kile kawai na bude yin dukiyar take ita da dukiya ce kai dukiyar da Allah ya ce dukiya ce kai ka san ba karama abin ne to godiya tana cika mizani kasance masu godiya Allah ya ce wa in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid sati mai zawa insha Allah ta'ala ko sati na sama ko sati mai zawa ne za mu magana akan aljanna da wuta muke da kai aljanna muke da kai a wuta insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh